نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a yau muna sha bakwai ko? sha nawa ne yau sha bakwai ne ko sha takwas sha shidda ma ne ko? na zire ke yau muna sha shidda ga watan rabi'u tsani jira annaba alaihi salatu wassalam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da a takwas haka ne ko? takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulogul maram min adillatil ahkam muna ƙarshen hadisin da yake cikin babul aqiqa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wato hukuncin yaron da aka haifa cewa kullu gulamin murtanun bi aqiqatihi tudbaq anhu yawm sabihi wa yuhlaqu wa yusamma cewa dukkan yaro abin jingirewa ne da abin yankan shi da ragon sunan shi za a yanka mai wannan ragon suna ranar da ya ci kara abin nan kwana bakwai wa yuhlaqu ay mai aski aski gaba da yake askewa ba mai tukkuwa ba mai shaka zulu ba mai rakongo aski za mai aske abin duka gaba daya ya damu da rakongo kongo tana cin muna da ina romu da ba shedanci ba ya da marade da kongo ko kuma shaka zulu kaga zulu ma dai afirka da sydney ya hada mu da su arna ne maguzawa amma sai ga muna irin kayan su muna askin su da sauransu to yaro ana mai aski ne gaba daya ana mai kolo a aski kan gaba daya ba za a raga wani abu ba za a raga nan gaba ba ko nan gehe ko kuma a mai haka da aski tsakiya a bari gaba daya ke aski shine daidai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mutum aski a aski wani bangare a bar wani bangare na hanil qazai manzo Allah ya hana yin qaza wa yusamma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma sai a zana mai suna ma na faɗi sunan shi ranar bakwai wannan hadisi yana bayyana muku cewa ana zana ma wato na suna ya kamata idan za a zana mai suna to a zana mai suna mai kyau a zabo mai suna mai kyawu daga cikin sunaye waɗanda suke da kyawu ko da cikin alkur'ani ko kuma cikin wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana sunan sahabbai da sunan mutanen kirki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan canza suna wanda yake bai da kyau Manzo Allah alaihi salatu wassalam ya canza sunaye da yawa saboda munin su. Kuma ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mafi munin suna a wurin Allah subhanahu wataala shine mutumin da aka kira da sarkin sarakuna. Alaka da wani suna da yake nuna kambama mai shi an cika an cika gaba da sunan shi. To Allah ta'ala yana kyaman wannan sunan. Zalai ce inna akhla asmin inda Allah rajulun tasamma shahin sha shahin sha shahin sha abin da yaren farisanci ne shahin sha shine shahin sarki sha kuma sarakuna mana sarkin sarakuna kamar yadda su can suna wannan a musulunci babu wani manzo Allah ya ce la malika illa Allah babu sarki na gaskiya shi Allah subhanahu wataala bari a samu wani sarki kuma a ce mai sarkin sarkin sarakuna to sara irin wannan sunan ba da kyau ko kuma alkalin alkalai shi ma ba da kyau ko kuma hakiman hakimai bai da kyau wannan haka ma yana daga cikin wato sunaye mara kyau wato sunayen da suke dauke da yabo kuma mai su yana zamantowa ba haka yake duk da yake ana fara mai ne saboda saboda fata ya zamanto mutumin kirki irin su sharafuddin izzuddin shamsuddin kamaruddin ko da nan ba mu da kamaruddin ko ana sai sunan sunan ke da kamaruddin su ba su da shamsuddin amma suna da kamaruddin to irin su izzuddin daukakan addini ka samu mutum izzuddin amma ko ba ruwan shi da daukakan addini sai ka same shi ma izin shaye-shaye ne kawai ko izin sata ne ko izin rawa ne amma dai da ana yi ne saboda fatan mi fatan alheri ya zaman to daukakan addinin ne ba za ka gaibu ne da ma ba san ba san me za ya zama ba ba wanda ya sani in ba Allah subhanahu wataala ba Allah ya samu dace. Sunan da ya fi kyawu cikin sunaye shi ne Abdullahi ko Abdurrahman, kamar da manzala ya ce Abdul Asma'il Allah, Abdullahi wa Abdurrahman, da abin da ya kama da su, irinsa Abdu, Abdu, Abdu wani. Sai da yake ba haushe ya yi suna ko ba ya wani shi daidai. Abdurrahman, ba haushe bai ta Abdurrahman sai Abdurrahman, sai cire shaddai. Abdurrahman. Yawa, Abdurrahman ba ya wani, ko Abdulaziz ka jana ce Abdulaziz. Lamun ɗin an goge ta Abdulaziz. Ko Abdumalik. Abdumaliki. Maimakon Abdul. Ko sai ka ji Abdu. Ba komi amma dai. Harshen bahaushe ne. sunaye mafi kyawu shine haka Abdulrahman Abdullahi Abdulaziz Abdulhakim Abdullatif Abdulkhabir Abdulsami Abdul haka Abdulali Abdulazim to waɗannan sunaye ne Abdulhakam Abduladil duk sunaye ne masu kyawu saboda sunaye ne da suke nuna masu su bayan Allah ne su suka yi manzo Allah ya faɗa ce ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi Abdulrahman kuma yace wa asdaquha harithun wa hammam mafi gaskiyar sunaye shine harith sa mutum harith ko kuma sanya mai hammam harith shine manomi mai noma ana kokari ne sunan yana dauke da mi ana fatan ya zama mai kokari manomi ya mai kokari ne yana zai samun kasa ta tuno ekoki da yawa ƙasa mai ƙoƙari ne, yawa mai neman na zuwa shi ne, hammam kuma mai tsananin himma mai kwazo mai ƙoƙari, wadda sunaye ne masu kyawu ko dai harisu ko hammam da sunayen da suka yi kama da su. Da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce su suka yi gaskiya cikin sunaye. Haka ma sunayen annabawa, Adamu, Nuhu, Hudu, صالح شعيب إدريس إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف دول أن سنة سنة النبوة ما مكروه بني أنا ينفذ سنة إدريس وانا أنا إذا ما هي سنة دول أن سنة نا النبوة قبادة ba makaruhi bane duk da yake akwai malaman da suka ce makaruhi haka ma a sunan yasin ya halitta sama suna ɗa yasin ko ɓaha ko ɗahe kun so ku ce mai ɗaha kun so ku ce mai ɗahe ɗaɗe ne in ka ji ana ce ma wani ɗahe daidai ne kuma Allah ya ce ɗahe ba an zalna alaikal ƙor'ana li tashqi haka ɗahe ya yi ɗaha ma ya yi don da ka amma imam malik yana ganin makaruhi ne abin nan zana ma iya sunan annaba da kuma yasin da faha a wurin imam malik makbawa ya ce haramun bane ya karanta ne sannan kuma yana daga cikin wato sunaye masu kyawu wato ka zana ma ɗanka suna muhammadu muhammadu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wani hadisi duk wanda Allah ya bashi diya uku cikin su babu Muhammad to lalle wannan mutuna ya zama jahili shi yasa Bahaushe yake da kokari shi yasa da duk gaba ɗaya kowa ma Muhammad inda duk gidaje gaba ɗaya zaka ga lawali sani duk Muhammad ne saboda mutum hita daga jahilcin da mutanen da akwai ilimi komi nasu da basira suke na yanzu kuma kaga sai a hankali yanzu ne ilimin yake amma kuma ba aiki da shi amma dai hadisin ba ingantacce bane isnadin shi bai da inganci amma dai shine madogaran a yawancin waye da kakanni da suke sama ƴaƴansu Muhammad daga Muhammad na farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara na goma har na sha ɗaya daga nan ake tsayawa sai kuma a sauya wasu sunayen ko da an sa sai ka ji wani ba ma awwal din bane amma wani suna sai an kara an ce Muhammad Wadi Muhammad Arafat Muhammad Sa'id shi ba wuce kawai yana ganin saboda yadda yake jin girma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata kawai mutum a kira shi da suna ba tare da an raba da Muhammad ba ki kuma suna bi ne suna da yake Abdulaziz ma suna guda ne saboda Abdul ne to nawa kuma na Allah mai buwaya a ga suna guda ne saboda ɗayan na bawa ɗaya kuma na Allah ne amma an kai biyu Muhammadu Sayyidu kaga sunaye biyu ne kuma duk mutum guda ne haka nan ma mata duk da yake za mu zo kan mata saura kenan ya kamata idan Allah subhanahu wataala ya baka ɗaya ɗaya biyu uku kamata ya ma na farkon ya zamanto Muhammadu ne saboda ka samu albarkan shugaban halitta gaba daya wata riwaya da wani malami ya faɗa cikin littafin shi al-qasais wani malami da ake cewa ibn saba daga abdullahi dan abbas yace ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai sa mai gangami ya gangami a ce kai duk wanda sunan shi Muhammad ne ya tashi ta aljanna duk mai suna Muhammad ya tashi sai ta aljanna kawai kaji saboda karrama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai wannan yana da rauni isnadin shi yana da rauni imam malik ya ce naji mutanen madina suna cewa babu wani gida wanda a cikin wannan gidan akwai mai suna muhammadu face sai Allah subhanahu wataala ya ba su arziki arziki na alheri duk gidan da ke da suna Muhammadu to gida ne mai albarka gida ne mai arziki wannan imam malik yace ya ji mutanen Madina suna faɗi a matsayin shi na malami saboda girma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya tambaya ba ina dalili a matsayin shi na yana jin girman annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya ce haka yi mutanen madina na faɗi ya san suna faɗi ne saboda wa saboda sanin girman annabi saboda kaunan manza Allah sallallahu alaihi wasallama ibn rushd ya ce tana yiwa suna faɗin wannan magana da imam malik ya ce suna faɗi ne saboda sun san haka ne da gwaji sun ga duk gidan da ke da sunan muhammadu to akwai albarkaci yasa tana yiwa suke wada ko kuma suna da wani dalili shi imam malik bai san dalilin ba ba haka diya mata diya mata ma zaɓa masu sunaye masu kyau irin su maryam irin su asiya duk da yake bahaushe yana canza yana cewa hasiya asiya take haka su ma sunaye irin su amatu amatullahi ba amatu ba inda kamar inda kuma Hausa ke cewa amatu ba ce ba a jan adin amatu ne kawai amatullahi amatul rahmani amatul rahimi amatul aziz amatul sami'i amatul basiri amatul latifi amatul khabiri amatul ali amatul azim haka ne kamar yadda ka samun gidanka akwai abdu abdu da yawa to haka ma ya halitta in kana da yan mata duka su to abin nan ka zana musu waɗannan sunaye na ga wani dattijin sudan babban malami ne yayan shi sun kai wajen guda tara mata duk sunayen su haka su amatullahi amatul rahman amatul sami amatul basir na dattijan malami ne lokacin da muka je ya tsufa wadda muka je mun same shi ya shekara tamanin duniya gidan shi katon gida ne kamar masallacin na gidan shi babban gida kawai ya aza abin nan hoto-hoto da yawa na abin nan ya aza laspika da wani haka ta yi magarba sai ya aza kujerar shi cikin gidan ya rehe gida kawai ya bude littafi ya taɓa wa'azi kowa unguwa na shi sai shayi ta yi kawai haka yi shi kare ka iske shi kare ya bude littafi amma an kunna da lasifika don kuwa kowa da shi sai ka yi ta yawo ina ne yake wannan wasan ka yi ta yawo ba ka ganin wurin sai an ce ma a cikin gidan shi ne yake to ƴaƴan shi da yawa mata duk amata amata sunan su na san yanzu ya cika amma bai cika ba dai ana na ana ta fama da rayuwa an gashi a daga cikin abubuwan da malam bai faɗi ba cikin wato hukunce-hukuncen zanen suna idan an samu yaro ko yarinya akwai kiran sallah a cikin kunnan dama ikama kuma a cikin kunnan hagu malam bai kawo mana wannan hadisin ba abu da da ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma Hassan da Husaini kiran sallah a cikin kunnan kowanne ɗaya daga cikin su da aka yi su saboda haka kenan ana yi inda yake malamai sun rauna na riwaya isnadin saboda haka cikin kunnan dama sai a kiran sallah na hagu kuma sai a iqama an ma rawaito cikin waɗansu littattafai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba karanta kul huwallahu ahad har zuwa karshen ta a cikin kunnan wani yaro da aka haifa shi ma dai wannan malama hadisi duk sun yi magana a kan ingancin shi kuma haka sayyidina ali bin abi talib radiyallahu ta'ala ne rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wulida lahu mawludun duk wanda aka haifar mashi da fa adana fi udhunihi al-yumna sai kiran sallah a cikin kunnen shi na dama wa qama salata fi udhunihi al-yusra bai tada ikama a cikin kunnen shi na hagu lam tadurruhu ummu sibyan aljanar da ake ce ma ummu sibyan ba za ta cutar da shi ba shi ba dai wannan ya rauni ne saboda haka dai kenan duk da raunin shi yawancin malamai duk sun ce ana yi yana ya nuna raunin bai kai raunin da ba za a yi ba saboda haka yadda aka saba a yi ana kiran sallah a cikin kunne ayyukama a cikin kunnen da hagu ya halitta yi sa'annan kuma daga cikin hukunce-hukuncen da malam bai badi ba akwai wato lasa ma yaro da bino murza ma yaro da bino bisa halshen shi abin da ake cima tahnik wato a tauna da bino sai a ɗebo miyan ba da binan ba miyan da ka tauna na da bino ka hiddo su ka ɗan tabo su da ɗan yatsan ka sai ka lasa mai muna ganewa ko? to wannan ingantacce ne hadisin shi yana cikin sahih bukhari da muslim abu musa lashari radiyallahu anhu yace an haihuwan mana da sai na dauke shi na tadi shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace na zaban masu suna sunan shi Ibrahim abin da yake nuna tun ranar da aka yi yaro ana iya faɗin sunan shi ba boyewa yake an boye ba laifi in kuma an bayyana ba laifi kamar yadda kake bayyana ma likitoci ko radda aka yaba su saki sai an rubuta suna ko to kaga ai ka gai to haka sai kai ta gaya mutane sunan shi wani duk wanda ya tambaye ki ce sunan ya wani an riga ba wai sai sati yayi ba kuma kabari sai sati yayi ba laifi ba dole bane da koyewar da bayyanawa duka ba dole in ka bayyana yayi in ka boye kuma shi ma yayi dan babu abin da ya hana to yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mai suna Ibrahim kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da bino a cikin bakin shi mai albarka sai ɗebo yawon sai ya saka bakin yaron ya dan haka ake a dan goga dan goga mai ga a hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba addu'a ta albarka shikenan wajenan kaga wannan ma malam bai kawo mana shi ba haka dabino icce ne mai albarka wanda za mu gani alkur'ani yana ta yawan bayanin shi kusan ba iccen da Allah ya yi bayanin shi mai yawa kamar dabino saboda albarkar shi dabino abinci ne kana yi cin dabino ka zanna kuma cikin kai riƙe da kyau ba tare da amma duk ɗin itacen da ka sani in ka sha su da yawa matsayin abinci to sai ka yi ta ziyara magewaya suka ta kai da kawo wanda za ka ci ba zai abinci amma banda dabino shi abincin ne zai ma rike maka ciki yana ma maganin ɗarmi ciki mutanen da da can in aka ce ma gobe sallah babba za ka ana ta sayin dabino ana ta in ma ba a sai baran da ran sallah din sai an sayi ko ɗaya ga sallah ka ana ta sauwa wancan lokacin da ana cin naman da yawa bayan zuba wani cin nama ya yi kara yadda mutanen da suke cin naman sallah babba yanzu ba su cin shaka to sai ɗarmi ma ciki in ɗaya ga sallah ka tashi ka ci da bino shi kenan wannan kai da kawar da za ka yi safa da marwa makewa ba a yi shi kuma cikin ka ba zai lalace ba to shi yasa ake so yaro a dan samai da bino din in baka iya ba sai ka nemi malami kai dan a mai wannan abin ko kuma ka kira malami likita suna zanne da shi da mahaifiyar shi kayan a sake su sai a yi idan ke likitoci sun ce me yake goga mashi su ba su yarda ba wani a ba shi wani abu in ba nono ko amma kuma suna bari a bada ruwa ranar da aka yi shi ko balai yana ya dan goga mai dan ba ba dabinin ne za a same ba miyan dabinin ne ruwan ruwan miyan ka din zaka dan ɗebo ba su dan zaki zakin dabinin sai ka goga mai shi kenan ya samu abin da za a farkon shiga cikin cikin shi wato dabinan ne mai albarka Allah ya samu dace babu ya kare amma hukunce-hukunce suna da yawa game da wato hukuncin zanen suna suna da yawa sai kan mu kosa bari mu kare mu tsaya haka nan kitabu al-aymani wan nuzur littafin da yake bayanin rantsoyi da kuma bakance bakance bakance alkawari alkawari alkawari alwashi alwashi alwashi da yawa al'aimani jam'i ne na yamin yamin kuma shine hannun dama ko amma a nan wurin abinda ake nufi da shi shine rantsuwa littafin da zai bayanin rantsoyi ma'ana hukunce hukuncen rantsuwa wannan littafi zai magana a kan shi abin da yasa aka sanya ma rantsuwa suna ba sunanta bane sunanta al-halif ko al-qasam sunan rantsuwa kenan da larabci ko al-aliyya duk sunanta ne amma al-yamin hannun dama ne abin da yasa saboda mutanen da in suka yi rantsuwa ko aka saka rantsuwa na miko ya miko hannun shi na dama kai ma ka miko hannunka a gaisa ka ce ka rance da abin da ka rance masu rantsuwa da Allah ce na rance da Allah masu rantsuwa da lata da uza kuma ya ciyaranci da lata shi kenan shi yasa saboda gamuwa hannuwan na dama guda biyu da ake shi yasa aka sanya mata sunan mi yau yamin ake ce mata yamin Allah ya samu dace wan nuzur nuzur kuma jam'i ne na nazur nazur shine alwashi bakance shi ma asalin shi kalma ce da aka dogo daga al'inzar shi ne ba da tsoro amma sai koma ana faɗin shi akan alkawarin da kai ma'ana alkawarin abin da ka ɗora ma kanka za ka yi in ka samu kaza ko kuma in ka rabu da kaza shi ake ce mami annazur kai ne ka wajauta ma kanka ba Allah ya wajauta ma ba idan Allah bai ce ma ba duk da ka samu lahiya ka yanka wani abu ko ka yi sadaka wani abu ko ka yi azumin kwana kaza ba ko ko duk da matarka ta yi lahiya ba tare da misali matarka ce in za ta haihuwa sai an mata fashi suka ce in dai wannan haihuwa Allah ya taimake ta ta yi da kanta to sai na yi azumin kwana goma da jin daɗi haka Allah ya ce ma saboda da tana haihuwa ta hanyar hoshi yanzu in ta haihu lahiya ita kanta Allah ya ce ma sai ka yi azumi to kai ka dora ma kanka ko kuma sai ka yi babu wata hanya sai ka yi tunda kai ka dora ma kowa ya ce ka yi ka kasa kanka sai ka alkawari ne ka alkawari kuma cika shi ake yi alkawari ba wuce ya ce kaya ne yawwa kaya kuma me yake masu ɗauka sake ko aji sake hau inda ka ɗauka sai ka aji babu wanda zai kama maka to shi ake ce ma annabi shi yasa ma manzo Allah yace annadru la ya'ti bi khair sallallahu alaihi wasallam ba kan ce baya zuwa da alheri wa inna ma yustakhraju min al-bakhil ana hiddo shi ne daga marowaci marowaci mai rowa shi ne yake yin bakanci mai kyauta ba yin bakanci amma kuma duk da haka nan in kai ka cika ka zama abin yabo wurin Allah yufuna bin nadri cikin yaban da Allah ya mai yan aljanna abin da yasa kai su aljanna Allah ya ce yufuna bin nadri suna cikawa da bakance in sun yi bakance suna cikawa To wannan babi zai magana ne akan wannan littafin zai magana ne akan waɗannan abubuwa. Allah ya sa mu dace. Malam yace Ali ibn Umar radiyallahu anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. An karbo daga Abdullahi dan Umar. Yadda Allah ta kare tabbata a gare su. Shi kuma ya karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu adraka Umar ibn al-Khattab cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cimma ya iske Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda fi rakbin a cikin mahaya a cikin mutane suna saman laqumma rakb jam'i ne na rakib mahaya laqumma kaman mutum goma abin da ya tafi mahaya laqumma in suka kai su mutum goma ne kowa na fasa rakumi to sai a ce masu rakb ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku abin da dai ya wuce goma tun daga goma abin da ya tafi a ce masu rakbu war rakbu asfala minkum muna ganewa ko to su ake ce ma ar-rakbu wasu malamai suka ce ma ana iya faɗin shi ga mahaya dawaki to ma in sun kai haka ko da kusa dawaki suke su ma amma dai asalin kalmar ta wanda ya haura kuni ci idan sun kai su su goma abin da ya wuce haka nan wa umaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabu sayyidina umar yahlifu yana rantsewa bi abihi da baban shi yana cewa na rantse da babana fanadahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace ala ku saurara ya ku mutane inna Allah yanhaakum lalle Allah yana hana ku an tahlifu bi abaikum ku rantse da uwayenku ba a rantsuwa da uba ko yana da rai ko baya da rai uwa ko tana da rai ko ba a rantsuwa da kushewa uwa duk ba a yi da rayuwar shi ma ba a yi bare ba yana girman shi yana nan yana nan matsayin shi na mahaifi amma ba a rancewa da kowa sai da Allah man kana halifan duk wanda ya kasance mai rancewa falyahlib billah to ya rance da Allah subhanahu wataala kaga wata kyakkyawar koyarwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai Umar ya kike shirka da Allah ba sai ya nuna kawai Allah ya hana ku ku da kai Umar da kowa ma duka Allah ya hana, kamar ba da Umar ɗin yake ba, kyakkyawar karantarwa ke. Haka ake so kai koyi da manzo Allah, sallallahu Alaihi wasallam, to duk wanda za ya rancewa, to ya rance billahi da Allah, ba wai an ce kakkarance da wani suna sai sunan Allahu kaɗai ba. A, duk sunayen Allah gaba ɗaya kana yin rancewa da su. mun gane ko saboda dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rancewa da Allah kuma yana rancewa dawa da sunan Allahu kuma yana rancewa da wani suna daga cikin sunayen Allah ba wai sai da Allah ba kawai ba sai in ka ce na rance da mai rahama yayi na rance da mai yawan rahama na rance da mai gaban makyauta duniya da lahira yayi na rance da mai buwaya duk ba sunayen Allah bane na rance da mai hikima ko dai ba wai sai da Allahu kada yake rancewa ba saboda manzo Allah yana cewa la wa muqallibil qulub manzo Allah yana faɗin haka nan ko muqallibil qulub manzo Allah ina rance da Allah wanda yake juye zukata ba sai ya kawo Allahu din ba sai ce mai juye zukata shine Allah saboda haka ana rancewa da Allah subhanahu wataala da sunan shi kuma ana rancewa da dukkan sunayen shi gaba daya kuma ana rancewa da dukkan sifofin shi kamar Qur'ani ya halitta ka rance da alkur'ani ko ka ce na rance da izihi sattin duk ƙur'anin dai ne yayi muna fahimta yawa ko kuma kamar yadda za ka ji musu na sattin kau sattin mana sanannen abu ne ya kowa san waje sattin din ci Allah ya samu dace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda za ya rancewa ya rance da Allah auli ya smut ko kuma ya kama bakin shi shiru in ba za ka rance da Allah ba to kaka ya rantsuwa da kowa da Allah duk wanda yaje za ya cewa tar na tsaye bari duk wanda yaje za ya rance ce koran kwaci ka to ya bari da Allah in ka tuna cewa ba ya da kyawu ka ce ka rance da Allah koran kwaci ka yi ta wurin Allah to kuma ka koma kana rancewa da wanda ka yi bai kamata ba a wata riwaya ta abu dawuda da imamin nasa'i daga abu huraira marfu'an manzala sallallahu alaihi wasallam ma sai da kara buda ya ce la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum ko ummahatikum wala bil andar kakkurance da uwayenku maza ko uwayenku mata kakkuyi rantsuwa da gumaka kaji duka manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana rantsuwa da gumaka kamar mutanen da suna rantsewa da lata sai mu zai ce wallati ya rantse da lata ko kuma ya ce wal uzza na rantse da uzza duk mutanen da suna yi gaba da zuwa addinin musulunci manzo Allah ya ce bari wala tahlifu billahi kakkurance da Allah illa wa antum sadiquna kakkurance da Allah ba ce sai kuna da gaskiya rantsuwa da Allah ma ba ta da kyawu haka nan kawai sai inda gaske ko ba haka ba da ƙarya ba a rantsuwa da Allah kuma da wasa ba a rantsuwa da Allah sai da gaske kuma yawan rantsuwa ba ya da kyawu wallahi tallahi ko na rantse da ba ya da kyau shine hallaf Allah ya ce wala tuti kullu hallafin da yawan rantsuwa kakka mai da'a to mai yawan rantsuwa ya nuna kaman ka rasa abinda za ka yi ta wasa da shi sai suna Allah wani ya ware magana cikin minti goma zai ga wallahi billahi lazi la ilaha illawa ya yi dai ba wanda ya sashi ba ya da kyawar hadisi yana nuna mana ba a rancewa da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala to hannun da manzala sallallahu alaihi wasallam hani ne na haramci ko ko na karhanci ne wasu malamai sun ce haramun ne wasu kuma malamai suka ce makaruhi ne ibn abdulbar da ya ce malamai sun yi jima'i akan cewa bai halitta rance da kowa ba sai da Allah subhanahu wata'ala ma'ana bai halitta ba tunda ce bai halitta ba menene kenan yawa sauraka haramun ne wa da kyau ba a rancewa da kowa sai da Allah subhanahu wata'ala ba ma dai akwai sabani tsakanin malamai wurin abin nan malikiya da shafi'iyya dukkan sun tayatar cewa makaruhi ne ba wai haramun bane amma duk da yake makaruhi ne ka guje shi yafi tunda annabi ya ce ma kakkai to kakkai ko da ana wadda aka ma hanawa ce ta karhanci to kadda kai tunda hanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ka bari ka bar rancewa da kowa in ba da Allah subhanahu wataala ba shi yasa ma aka rawaito a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man halafa bi ghairi Allah kafara duk wanda ya rance da wani Allah ya zama kafiri wanda ya ce tarnatsa ya kafirta amma kafircin wani iri ne malamai sun ce kafirci ne karami ba babba ba dan karance da tarnatsa ba kai ta daga musulunci ba amma ka aikata babban laifi ko kwaron kwace ko aradikau ko kushewar mai garin ko kushewar sarki yawa duk ba yi ko rawani ai ana rincewa da rawani ba rawanin sarki ko rawanin mai gari ko rawanin malam duk ba rincewa da shi ko malam din ba rincewa da shi muna ganewa ko a wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rantsuwa cikin ku da lata da uzza manzala sallallahu alaihi wasallam yace a duk wanda ya rantsuwa cikin ku yace na rantse da lata da uzza to yace la ilaha illallah ma'ana jaddada musulunci don nan gaba duk wanda yace tarnatsa to yace la ilaha illallah aka sada da abi waqas aka rawaito cewa yayi rantsuwa da lata da uzaci sai ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mai qul la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir kaba da wannan kalmar sai ya ga manzo Allah ya ce na rantsuwa da lata da uzaci sai manzo Allah ya ce ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wanfut an yasarika thalathan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka yi tofi daga hagunka su uku kana cewa uzu billahi minash shaitanir rajim kana tofa saboda shaitan ne ya sakaranci da lati da usa wadannan hadisai dukkan suna nuna mana ba a rancewa da kowa sa'annan kuma rancewa da wannan Allah haramun ne amma masu cewa makruhi ne sun gaba dalili da waɗansu hadisai daga cikin su akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani aflaha wa abihi in sadaka manzala ce wannan mutumin ya tsira na rantse da uban shi in dai yayi gaskiya zala ya amfani da mi wa abihi abihi din na yi rantsuwa ce suka ce shi yasa aka ce makruhi ba haramun ba inda haramun ne da manzala ba zai yi ba amma hana da manzala ya hana wace ta karanci amma malaman da suka haramta sun ba su amsa cewa ai an samo wata riwaya ita wannan riwaya da ta ce in aflaha wa abihi an rawaito cewa aflaha wallahi manzo Allah ya ce aflaha wallahi in sadaka akwai wata riwaya da aka samu sai suka ce ita wannan riwaya da ta ce wa abihi to bata inganta ba amma wadda ta ce wallahi ita ta inganta ya dai nuna cewa ba a rancewa da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala bari mu tsaya haka nan lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara na'am a kira sallah
Sallah wannan yake tambaya ce bisa kan zanen suna ana iya rage kwana guda ko a ƙara
bisa kan zanen suna wai ko ana iya ƙara kwana guda ko a rage bai da abin nan bai kamata ba gaskiya sai larura ta kai larura kawai dai ba larura ba ce wadda ta kai larura ba kamata ya yi dai a yi in larura ta kai larura ma'ana babu kwanciya hankali ba na tsuwar da za a yin abin ba na ya dagawa in kuma abin da larura ko da ta kai larura kuma ana iya abin da yake so kwana bakwai na cika a yanka ran in akwai wurin ajiyar nama sai a ajiye har gobe in ya so gobe sai a yi to nama a yi shagali da shi in babu wurin ajiyar shi to kuma wannan wani abu ne daban Allah ya samu dace ai yana ga mun mun amsa rana ya ce kwarai ma yace yana bara addu'a ga wata bukatar shi ta alfi Allah ya biya mai bukata wannan kuma yake tambaya ce ya za a yi ga beban da aka haihuwa in mamman ta samu jiki ɗan kwanaki to ya za a yi ga shayar da shi ci gaba za ta yi fita shayar da shi ko kuwa za a yi ga ciki ya jika
wai ya za a yi da ɗan da aka haihuwa ba dade ba kuma wani ciki ya shiga ci gaba da shayar da shi za a yi ko ci gaba za a yi da shayar wa zan shayar da shi ba ita ba nonon ta ne kuma nonon nonon ta ne dan uwan shi in ya zo za a yi shashi ma duk ba na ta bane gaskiya babu wani abu za a ci gaba da shayar da shi kafin lokacin da ah, cikin zayin kwari ta hanyar kai inda za a samu mai mahi- mahita eh
dam wasu zan talar suna tunanin wai su ce tun da bai kai busa rai ba su zubda wai ya a inganta ba su da ba su da irin wannan abin da cikin ciki ma ba su da shi ko kwana ɗaya yi ba su da shi malamin sun yi bayani ko da bai kai inda za a busa mai rai ba ba a yi saboda ka bar shi a ci gaba da babu abin da zai faru sai alhi Allah ya kawo shi insha Allah kuma Allah zai ci da shi
Zan talar irin wannan tambaya wata take tambaya ta shiga ta cinci kan wannan matsala eh cikin na da kusan wata uku kakarta ta tilasta mata suka tai aka zubdo ta ce to me ita hukuncin ta so tuba za ta yi ta saba ma Allah gaskiya ta ce a wata baiwa Allah tana da ciki ya kai kama wata uku kakarta ta matsa sai da aka ji aka sidda kaga wata uku ai laifin ya kare girma saboda aka bai da kyawu hukuncin ta ta saba ma Allah sai ta yi ta istighfari da ta tuba ba a kashewa amma ta ya dauki mataki a dauki mataki na shiga na shigar sa abin nan saurin shiga ciki dauki mataki wanda cikin ba zai shiga ba saboda kula da la- rayuwar shi wanda ake shayarwa kula da lahiyar shi da kiyaye lahiyar shi sai a dauki wani mataki daga cikin matakai waɗanda ba za su cutar ba yawwa nan ko dai magani za a sha na tsawon shekara guda a samu ya sha ko shekara ɗaya da rabi ko tsawon lokacin da za a yayi shi shekara biyu a sha maganin da za a ɗauka wannan lokacin Eh, ko da wani abu ya faru dai ciki ba zai shiga ba ko kuma ma'ana dai a samu mahita tun kayan sai ciki ya shiga kuma a so a yi ta abin da ba daidai ba gaskiya ne wannan yake tambaya ce ma mace tara su yana zuwa wajen kabarin ta ya kai mata ziyara ya ce wa me zai cewa kuma ga uwan da ke kusan na uwan da kushinin da ke kusan mamashi
ya ce mahaifin shi ta rasu yana zuwa ziyarar kabarinta wani ya je mi za ya faɗi zuwa za ka yi mana ba ka yi larabci ba ya addu'a ta hausa kawai yake zuwa ta gafara da rahama ta yafewa ta kusanci ta haske ta ni'ima ta aljanna ta addu'a mai kyau kai ta mata saura kuma su ma sai kai musu addu'a sauran mamatan da suke kusa da ita wanda suke kwanta cikin kafara tare da ita kuma in ka kare mata sai kai gaba daya kuma hada ita ce na'am da wannan kuma yake bara addu'a ga sunkin shi da aka kai likita to Allah ya ba shi lafiya
sai wannan yake tambaya ce bisa kan bayanin da aka yi na atamna da dino ruwan a sa ma yaro ya ce ana iya a samu awaris na yaro na shi wanda ya tamna da dino ya zama to bakin shi bai da kyau wai wani abu za ku cewa kan wannan wai maganar da aka yi na tauna da bino a sama yaro miyan da binan tana yawa wanda za a yi tauna da binan bakin shi na wari Duka ce mai kurkura bakin shi, in ka ga misali, kaji yana magana wari na tashi, duka baya ka- ka ce da Allah ka asawaki ya asawaki, shi kenan ba. Dama ana son mutum mai tsafta, shi ake so saboda kaga ai in warin baki gare warin bakin cuta mai yaro zai tana yi wa sa mai da bina yaro ya ta kara to da cuta ta shiga cikin cikin to kenan dama ana son mutum mai tsafta kuma mutunan kirki yake sawa mutunan kirki wanda ake fatan a to albarka shi ta shiga wannan yaron Allah ya sa mu dace dai ƙarshe irin shi ne ce don saboda a jikin yaron bai yi kwari ba ka aje wani abin da ke cikin wannan ya samu malati duk dai kun Haka ba ne.
da amsa. shi ke nan Allah ya sa mu dace
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wassalam Yawa malam wani ya tambaya ya ce shi ɗan kasuwa ne shi, to kuma sai ya yi kasuwa da da wani bawan Allah ya sai abun shi, ba sai da ya sai da mishi jaka ashirin mutumin har ya ta sai dawo sai ce bai san baki a diba mai wani wani kuliyar haka ana cikin diba mai wani kuliyar sai ce kai shi ya ma fasa kawai a ba shi kudin shi abin ya mai tsada sai ya ce mishi a ba kasuwa haka ne wanda kamar abin baya yi ne to ana iya canza ma wani to kuma sai aji abin kawai sai ta yi shi yanzu wajen misalin wata biyu kenan bai dawo ba to shi ne ce na iya yi mai sarka da abin koko
mutum ne ya zo sayan kaya ya ma sayi har ya je ya dauki kayan ya tayi da su kuma sai ya dawo ya ce mama wannan kala yake so ba kala kaza yake so shi kenan mai kayan ya karba ce je ka akwai kala kaza je ka dauka yana cikin dibawa kuma yana tafiye ce ka ya ma fasa kudin shi yake so abin ya mai tsada shi kuma sai mai shago ya ce a ba a kasuwa haka nan tunda ka riga ka sayi kuma ka tada an ka sayi har ka dauka ka hita masa nan ka dawo ba haka shi kuma sai ya ja kayan ya tafi shi yanzu kimanin wata biyu ke na yanzu bai dawo ba ya yi zuciya ya tafi shi to ya za yana yin mai sadaka tun da kasuwa kake sai ka ci gaba da harkar gaban ka radda ya dawo ba sai ku yadda za ku yi shi ka ci gaba da harkokin ka kawai in kaga an dade ne kwarai an dade an dade ba ya da niyyar dawowa ya barka da Allah tunanin shi ko ba ya da kyau da zaran an rabu da zarar an rabu da jiki har ka ɗauki kayan ka kai ta daga shagon mutum ka tayi wani wuri shikenan ciniki ya faru ya tabbata ba a tada irin wannan ciniki sai in kun yarjejeniya zan je in na ga sun mani na shikenan mun ga ko zan iya dawowa na ga ba su mani ba ka yarda yake a ba matsala dama ya haka ake kasuwa shikenan kudurar da ya dawo kaga dama an yi da mi yarjejeniya amma tunda ba a yi haka nan ba shikenan sai ya haƙura sai dai wanda yake kasuwa akwai falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk wanda yi ta to Allah subhanahu wataala zai yafi mai zanaba shi duk wanda yazo ya ce ma da Allah ya fasa sayan kaya za Allah ya ce in kaga kana iyawa ka ansa in ka ansa yadda ka hakura ka tare cilekin kai ma Allah zai yafi maka sunubanka ba dole bane amma in kaga kana iyawa shikenan kana da wannan tawakkalin ko ba ka da shi sai ka ce a'a Na'am.
Na'am sai tambaya ta biyu malam eh mace ce jini yake zo mata kwana ɗaya kwana biyu sai ya doke idan ta fara sallah sai kuma ya zo ya dawo mata. To ci gaba za ta da sallah ko
Idan jini ya zo ma mace kwana ɗaya kwana biyu sai ya ɗauke kuma da ta fara sallah kuma sai ya dawo. Ana dibawa a gani. Ah, kaman in ya ɗauke. in dai ya daɗe bai dawo ba har ya kai kwana takwas zuwa goma shi kenan sabon jini ne ya dawo mata kuma da lokacin da ya dawo to in dai irin shi ne to za ta tsaye da sallah har sai ya ɗauki haka ake in ya ɗauke ta shiga da ta sallah in ya dawo kuma ta tsaye da sallah haka za ta Allah ya samu dace na'am sai tambaya ta kuma malam kun yi bayani dangantar taimama can wajen karatu aka ce sai an nemi ruwa in ba nemi in ba samu ruwa bane za a yi taimama a ciki idan mutum na cikin aji yana cikin makaranta kuma an ɗauke ruwa an yi kufur babu ruwa zai iya yin taimama kuku.
magana taimama wai an ce sai an nemi ruwa in ba same su ake taimama to wani mutum na cikin lafal ko cikin makaranta an ɗauke ruwa makaranta mutum zai yi taimama ba yi makaranta nan kare ke da ruwa sai ka hita waje mana kada ke cikin makaranta in kai malami ne sai ka sa rasu samu ma kuma ɗalibi ne sai ka cika neme izinin malam ba za ka ta neman ruwa haka ake ba a yin taimama sai in an ga lokacin sallah za a hita sai an ga lokacin sallah kaɗan ya rage misali ƙarhe uku da rabi na asar ke shigowa misali to ba za ka yi taimama ba sai in kaga karhe uku da minti nawa da minti goma kaga akwai saura saura minti goma to sai ka yi taimama ka yi sallaka ta asuwa haka ake ba wai kawai da ka diba ruwa babu kawai sai ka yi taimama Allah ce yi falam ta shi duma'an kun wahala kun yi ta yawo ku samu ruwa ba ba wai kawai da ka diba ba ruwa ba shi ke kamar garin mara da rasa ruwan harwallah yana yi wa Allah ya samu dace na'am sai masu bara addu'a babu ko na'am eh wani bawan Allah ne yake bara addu'a cikin jami'an tsaro ya samu aksidan ya kare ga damjan shi da yake bara addu'a sau uku ana yin dori dorin bai Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa a samu maɗori da zai ɗora shi dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya marigaya Allah ya yi su kansu da gafara da rahama Allah ya sa sun huta matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka baka san mu lahiya da zaman lahiya Allah ka kare gyara mana shugabannin mu jami'an tsaron mu Allah ka kiyaye mana su yan kasuwan mu Allah ka sa mu rayuwar su albarka manyan su da kananan su ya Allah talakawa mu Allah ka kawo musu sauƙin rayuwa malamai da almajirai Allah ka taimake su ya Allah ma'aikata Allah ka taimaka musu Allah ka taimaki kowa ya Allah Allah ka yadda kowa daga halin kakanika ya Allah Allah ka kawo mana karshen dukkan matsaloli gaba da ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka ba mu cimaka mai albarka cimakan mu da ta kawo wannan lokaci Allah ka tsare mana ita ya Allah Allah ka tsare ta daga bala'in ruwan sama ya Allah Allah ka tsare ta daga fari da kwari da duk wata annoba ya Allah Allah ka sa mu hita daga yunwa ya Allah Allah ka sa mu hita daga talauci ya Allah Allah ka wadata mu ya Allah Allah ka ba mu kanka hana mu ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah mazaunan banza a cikin mu Allah ka kawo musu aiki ya Allah masu zaman banza ba su da aiki ba su da kasuwa Allah ka kawo musu kasuwa da aiki masu albarka ya Allah Allah ka amsa mana addu'a mu ya Allah abinda muke karantawa Allah ka sa mu yi aiki da shi ya Allah Allah ka sa ya amfane mu duniya da lahira ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين